a sanarwa na gayyatar maulidi na araduwa youth forum wanda suke karkashin jagorancin aliyu aradini malalacin aliyu aradini amma a nan gada suke zama yawa wannan kara kuma suna gayyatar maulidi kamar da aka saba maulidin da zakirin nan ɗan dogari yake halarta a yi uku wato na tsoro da malam da yi tashe ke sai suna gayyata ranar laraba tun daga karfe uku na la'asar zuwa dare har zuwa inda kuma da ya tashe mu wanda Allah ya tashi ke kurwa Allah ya kai mu da zuwa sai na rasulullah ah alhamdulillah yanzu ba da wuta wannan kuwa ga ne wannan bako namu dole ma cewa akwai nan gajiya tare da shi amma zai gaisa da ainihin jama'a cikin sai manzon Allah sannan ko mashi abuwa da zai ga huta sai yi sai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم manya manyan mukaddamanmu da malamanmu da shegunanmu da kalifofin jami'oyi da muridai da mutubai da sauran waɗanda suka halarci wannan waje maza da mata ina mana sallama sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar mun ziyarci wannan gari mai albarka wannan jiha mai albarka jihar nasarawa cikin kasu tafinta lafiya ko in ce lafiyan bare bari to ganin wannan na ce lalle ya kamata mu halarci wannan maulidi ne albarka domin wannan gari garin mu ne mutanen wannan gari mutanen mu ne zuriyar mu ne wanda tarihi ya tabbatar mana da wannan domin idan aka ce yobe da borno jihohi ne na bayan bari wanda kuma tarihi ya tabbatar da cewa al'umman wannan gari jama'ar ne waɗanda yakin gazargamu ya koro mana da su wannan nahiya suka zo suka tafa wannan gari su saboda haka ba zan iya cewa ni ba ne a wannan gari ba na zo cikin yan uwa na zo cikin dangi kuma alhamdulillah ganin dubai a wannan waje daga matasa da wannan malami wanda ya karanta mana da tahniya da babban bakonmu wanda ya karanta mana sayyidula alari da mai jan hankalinmu da shauki mai diwani da zakirinmu sosai waɗannan suka farantar min gare sai na tabbatar da cewa mulan mushe ibrahim ya ya dasa alkhairai ya dasa soyayyar ma'aiki ba wai kawai a nahiyar mu ba a kowace nahiya a sassan kasan nan saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yarda da shi kuma zan yi amfani da wannan lokaci da zan yi bayani akan wasu abubuwa a takaice saboda yanayin lokacin da muke ciki abu na farko batun shi mamiji da kansa wanda muka taru a wannan waje wanda mahaifi alaihi salatu wassalam daga cikin dalilan wannan maulidi yana yin azumi dukkan ranar litinin kamar yadda jabir ya rawaito cikin sayyihu muslim kuma ya zo daga hadisi abdullahi bin amr bin az an tambayi ma'aiki alaihi salatu wasalam dan menene kake yin azumi ranar litinin sai ce za ka yawmun wulittu fihi wa yawmun bu'ittu fihi sai ya gabatar da haihuwarsa akan aiko shi ma'aiki saboda aikuwarsa shi ne natijar aiko shi shi ne natijar saukar da ƙwa'ani da ba hanke shi ba da ba a samu ƙwa'ani ba da ba a hanke shi ba da ba mutunci kanmu musulmai ba saboda haka ya ce ina yin azumi ranar litinin domin a ranar aka haife ni sannan kuma yake a ranar aka aiko ni bai ce za ka yau mun guri tufihi wa yau mun guri tufihi ba sai ce za ka yau mun guri tufihi tukuna ya ce wa yau mun guri tufihi domin ya nuna wa duniya cewa haihuwarsa ita ce ta fi muhimmanci akan dukkan abubuwan da suka biyo bayan haihuwa sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi kasancewarsa cikin sahihu muslim yake to babu wani dalili da za ka nema na yin maulidi wani dalili fiye da wannan domin ma'aiki a yin salatu wasalam har shi da kansa zai keɓance wannan rana da wata ibada daga cikin ibadu kuma ya ce ya yi wannan ibada saboda a ranar aka haife shi to yaya kuma sauran mutane yaya kuma sauran ibadu kuma gaba ɗaya to domin haka ne wannan hadisi zai tabbatar mana da cewa za a iya mayar da ranakun shekara gaba daya su zama to ranakun maulidi domin ma'aiki a yin salatu wasalam ba yana yin azumin litinin din da ya zo cikin rabi'il awwal bane yana yin azumin litinin din da ya zo a ranakun shekara gaba daya to domin haka ne za ka fahimci cewa ashe mu ba mu ma ba wa maulidi haƙƙinsa ba saboda yi wa ba wa maulidi haƙƙinsa shine mu mayar da ranakun shekara gaba ɗaya su zama to ranakun maulidi domin duk wata ana samun litinin kurkuru duk wata ana samun litinin kurkuru babu wani litinin ɗin da ya zo ya wuce a rayuwar ma'aiki yayin salatu salam wanda bai yi azumi domin girmama ranar da aka haife shi ba to domin haka aka ci gaba da yin maulidi ya wuce rabiul awwal ya shiga rabiul akhir ya wuce rabiul akhir ya shiga rabiul abin da jumadal ula har zuwa jumadal akhira zuwa gaba gaba ma za mu mayar da ranakun shekara gaba ɗaya zaman to ranaku ne na yin maulidi a yin salatu wasalam to domin haka ne muke jan hankalin matasa da cewa wannan lamari lamarin maulidi ba abu ne wanda ya kamata a rike shi da wasa ba duk wani matashi da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mishi to lalle ya tara jama'a ƙwarya ƙwarya ƙofar gidansa ko ƙofar gidansu domin a zo a yaji ma'aiki a yin salatu wasalam a tusa soyayyar ma'aiki cikin zukatan matasa domin haka ne waɗanda suke challengin din maulidi to zuwa wannan lokaci ma sun rasa menene za su faɗa saboda wanda ya ce kar a yi maulidi to kusan so yake ya ki ba wa ma'aiki a yin salatu wasalam muhimmancin da Qur'ani ya ba wa abinci ko kuma teburin abinci domin Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana cikin Qur'ani ya saukar da ma'ida ta abinci ma'ida ta abincin nan Allah yake anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina idan aka saukar da ma'ida ta abinci in ji annabi isa alaihi salatu wasala ranar da aka sauko da ba'ida ta abinci ko teburin abinci ko abincin da ke kai to ranar za ta kasance ranar idi ga waɗanda aka saukar wa shi ne da awwalina da ku waɗanda za su zo a baya shine wa afirina to in har ranar da aka saukar da teburin abinci abincin da komin daɗinsa komin tsadansa idan ka ci baya wuce awa hudu a cikinka zai zamo ba haya dangin abinci ko dangin ruwa ya zama to fitsari kai da ka ci wannan abincin duk da daɗinsa da tsadansa ba ka bukatansa bayan awa hudu to ranar da aka saukar da wannan ranar za a mayar da shi ta ranar idi ga waɗanda aka saukarwa da kuma waɗanda za su zo a baya to sannan a ce ranar da aka saukar da khairul bariya ranar da aka saukar da imamul mursalina na ranar da aka saukar da nabiyul anbiya a ce ba za a mayar da wannan rana ranar idi ba domin haka ne masu yin maulidi ma ba su ba wa maulidi haƙƙinsa yadda ya kamata a ba wa maulidi ba domin idan aka ce idi ana nufin kowa ya yi sabon ɗinki ana nufin kowa ya nemo abin da za a yanka yana nufin kowa a dafa abinci da kayan alatu masu tsada a ziyarci juna tamkar yadda ake ranakun idi haka ake so a mai da ranakun da ake yin maulidi misali a ce yau idan aka ce muna da maulidi a wannan wajen mutane anguwan nan gaba ɗaya su sabon ɗinki saboda maulidin da za mu yi a wannan waje sannan mutane anguwan nan gaba ɗaya su nemo abin yanka ko da kaza sannan mutane a wannan gaba ɗaya su yi abinci a nemo alewa a rabawa yara su sha su yi tsalle su ji daɗi ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam in mun yi haka ne shi ne mun mayar da ranar maulidi ranar idi sannan mun bawa wannan rana ɗin haƙƙinsa kaga kuwa ashe ba ma ba wa maulidi haƙƙinsa kamar yadda ya kamata wannan abu na farko da nake so da yi bayani a takaice kamar yadda na faɗa kenan abu na biyu kuma shi wannan wanda muka taru don shi a wannan waje alaihi salatu wassalam mutum ne amma ba kamar sauran mutane ba Allah subhanahu wata'ala ya halice shi sai sa shi gangan jiki irin na ɗan adam amma abubuwan da ke cikin wannan gangan cikin gaba ɗaya ba na ɗan adam ba ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi ma ya kiya min salatu wassalam Allah ya ɗauki wannan suna mai girma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunan da aka ɗauko shi harfa guda uku ha'un da mimun da dalmun sunan da aka ambata a cikin Qur'ani wurare guda hudu هذا سبحانه وتعالى يكشيوا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل يكشيوا ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين يكشيوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد يكشيوا محمد رسول الله سر wannan shine domin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa jikin da iska ya ja ya tafi gabas to wannan suna zai je wannan waje duk inda iska ya ja ya je yamma wannan suna ya yashi wajen haka duk inda iska ya ja ya je kudu ko arewa wannan suna sai ya je sannan kuma duk wanda Allah subhanahu wataala ya yi halitta a wajen mai wannan sunan shine annabin waɗannan halittu a wannan waje sallallahu alaihi wasallam domin haka ne lamarin shi da hadararsa ta zo ta yi girma har maulan shek Muhammad Ibrahima bin Ma'arif yake cewa ala ya Rasulullahi ya manzi wafi تنزل القرآن الكريم برمته yake cewa ya kai ma'aikin Allah ya kai wanda Qur'ani mai girma ungurum ɗinsa gaba ɗayan sama ya sauko ne domin ya yabe shi ya sauko ne domin ya faɗi sifofinsa kada duk wani bayani da zai akan ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan mai bayanin komin fasaharsa zai zama to baƙini kamar da maulan mushayar ibrahim ya dinka cewa siyani baqilun wa qudsun a fagen yabon ma'aiki fagen sifanta ma'aiki a yin salatu wasalam za su yi dolo dolo wanda ba shi da fasaha kufu kuma mai fasihi ba liki dukkan su ɗaya ne a fagen ma'aiki a yin salatu wasalam ko yabonsa ko sifanta shi saboda wanda ya kike fasaha sai ya gama fasaharsa ya kure balagarsa yana jin ya yabi ma'aiki alaihi salatu wassalam so sosai ya zo ya ga cewa a yi bai ce komai ba akan ma'aiki bai yabi ma'aiki da komai ba sai fasihin ya juye ya zaman to baligi mai hankali ya juye ya zaman to marar hankali saboda girman wannan hadara ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shi ne annabin da aka ce mishi ittaqin laha aka kafirce shi ne annabin da aka ce mishi aidin da kai adalci aka kafirce saboda girman hadararsa idan aka gaya wa wani aka ce ittaqin laha ka ji tsoron Allah an mishi nasiha amma idan aka gaya wa ma'aiki ittaqin laha mai faɗa wa ma'aiki ittaqin laha din yayi rijja take saboda ma'aikin ya fi karfin a ce mishi tafila ma'aikin ya fi karfin a ce mishi iji da kai adalci shi wannan ma'aiki hadararsa saboda girmansa duk irin abin da za ka zo ka ce za ka yabe shi da shi shi ya kawo abin daga bisani duk wani yabon da ake wa wanda annabi mai girma kwatance ake yi menene kwatance ma'ana idan ba a yabe shi da waɗannan abubuwa ba mutane ba za su gane ba ba don haka ba shi baya ne kace da ma'aiki ne gaskiya shi baya ne kace da ma'aiki amintacce ne mai amana shi baya ne kace da ma'aiki mai shike alkawari ne saboda gaskiyar da kake magana a kai waye kawo gaskiyar amanar da kake magana a kai waye kawo amanar ciki alkawarin da kake magana waye kawo shi to daga bisani duk wani abin da duk wata kalmar da za ka ɗauko ka yi ma'aiki a rai salatu wa salam kwatance kake yi saboda mutane ka gaɗa su gane amma idan ka ɗauko asalin yabon da kake yi to waɗannan abubuwan su ka yabawa domin haka ne idan kace ma'aiki ne gaskiya ne gaskiya ka yabawa idan kace ma'aiki ne amana ne amanar ka yabawa duk sifofin da ka kawo sifofin ka yabawa ba ma'aikin ka yabawa ba saboda shi ma'aikin ya fi karfin a yaba masa da waɗannan sifofi domin haka ne zaka ce da ma'aiki yana da haske kamar rana ne da wanne haske aka halici hasken rana za ka ce da ma'aiki yana da haske kamar farin wata ne da wanne haske farin watan ya samu haskensa to haka nan za ka yi ta tafiya domin haka ne wani wani aka zo aka ce mishi mutane suna ta rubuta tafsiru suna ta yabon ma'aiki ba ma ganin ka kai kana rubuta tafsirun yabon ma'aiki a rai salatu wa salam sai ce to me zan rubuta me zan ce me zan rubuta me zan ce to domin haka ma'aiki a yin salatu wa salam baya fatuwa irin dan wannan lokaci kankani kamar da wani ke cewa tunda aka haife shi zamani bai rufe bakinsa ba tunda aka haife shi zamani bakinsa a buɗe yana ta faɗa yana ta yabo yana ta faɗa sifofinsa har yanzu bai rufe bakinsa ba har yanzu sifofin ba su kare ba har yanzu kuma yabon ba su kare ba har qur'ani yake tabbatar mana da abin da maulan mu shek muhammad ibrahim yake faɗa ala ya rasulullahi ya marjuwati tanazzala qur'an karim bi ummati yake cewa kan anzala allah ilaykum dhikran rasulan yatlu alaykum ayati allahi mubayyinat Allah yake ya saukar da qur'ani da yake ya saukar da qur'ani kar ku zaci qur'anin da ya saukar ya saukar din alif lam ne ko bakara ko ali imran ko ma'ida ba wannan bane rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyanat ma'aikin da yake karanta muku ayoyin qur'ani bayyanannu to shine qur'ani ba wani bane da ba kar ku nemi wasu harfa kar ku nemi wasu surori ko wasu ayoyi shi ma'aikin da yake karanta muku qur'ani shine qur'ani domin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قرآن نن يلا أنبتم كذي كيما يلا أنبتم كما الأمة كذي وسوف تسألون za a tambaye ku akan wannan ni'ima da aka muku babbar ni'ima Qur'ani sukutu yana tayyaban ku Qur'ani sukutu yana ambaton ku wannan ni'ima al-kubra Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ku akai to domin haka ma'aiki alaihi salatu wa salam siyani baqil wa qutsun lidatun bahra abdanihi rahwa kamar yadda Maulana Sheikh Ibrahim ya ce fara yace mubar mu bar kogin yabon ma'aiki a jinjine yadda kowa ya zo zai ture ya shiga ma'ana shi ne kar mu rufe kar mu rufe kofar yabon ma'aiki ko kofar faɗan sifofin ma'aiki mu bar shi a jinjine yadda kowa ya zo zai tura zai tura ya shiga misali kofa ne idan ka zo ka sa sakata shi ke da duk wanda ya zo ba zai shiga ba ka sa sakata amma ka jingine yi ba kowa in ya zo zai ture ke ya shiga shi ne ce na turu bahara amdani rahwa wannan shi ne ma'aiki a alaihi salatu wasalam karshe ina jan hankali yan uwa matasa wannan tarika ne albarka tarikar mulaku shek ahmad tijari kan lokaci ya kure duk wanda ya san baya cikin wannan tarika kada ya ba ta lokacinsa ba komai ba ce ita wannan tsarika la ilaha illallah ne wanda zakiru ya yi ta mana zikiri a kai ba komai ba ne ita wannan tsarika yi wa ma'aikin salati ne ba komai ba ne sai ne nema wa kanka gafara ne domin haka ne wani malami yake cewa maulan mu shaɗa tijani da ya zo yace ga wurjin tsarika ta tijaniya ka duba cikin abubuwan da yake su ne tsarika ta tijaniya wanne abu ne na shi shi kama tijani ne na shi yanzu inda misali cewa ya yi a tsarika tijaniya za ka yi ayatul kursi ɗari sai ka zo ka yi la haura ɗari sannan kuma ka zo ka yi ya da tsihu dubu ɗaya to za a iya cewa wasu wurdi ne wanda ake yi saboda dafa'i ko jalabi saboda haka ya ce mu yi ne saboda shi ko duniyar sa safana amma bai bari haka ba cewa ya yi za ka yi la ilaha illallah za ka yi la ilaha illallah la ilaha illallah wani ambaton Allah ne yace za ka yi salati salatin nan ba a yi akewa za ka yi istighfar istighfarin nan kanka kakewa me na sa shi saboda haka ta nan ne za mu gane cewa tsarika ta tijaniya tsarika ce ta dundin fabara kamar da maulan mushan ibrahim ya fi cewa tsarika ahadin fadli wa ridwani usisa bisunnati wal qur'ani a ko tsarika mahadin fadli wa ridwani wannan tsarika ta tijaniya tsarika ce ta tsantsan fabara za ka yi aiki don kankani a hannun ka da a baka karkashin wannan tsarika sannan kuntisa bi sunnati wal qur'ani babu wani abu a cikin tsarika tijaniya wanda babu a cikin qur'ani in la ilaha illallah kake magana akwai fa'alam annahu la ilaha illallah a cikin qur'ani akwai innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun a cikin qur'ani haka da kuma duk inda Allah yake cewa يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا ذكرا كثيرا منا لا إله إلا الله كتك جاغورا ذكرك بائع اذكر الله ذكرا كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وذاكرين الله كثيرا وذاكرات لا إله إلا الله كتك جاغورا ذكرك بائع وإن كان كلمة كان عشان صلاتي صلاتي هو أباه ibada ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka wa kansa yake yin ta sai da zaka san salati ibada ce saboda an daura mata an dan daura mata lada da abin da in kai ya kace za a rubuta maka lada to wannan abu ya zama ibada a ibadun Allah bai ce yana sallah ko azumi ba bai ce yana wata ibada ba amma salati yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima domin haka ne wannan aya ne girma inda hadisi ne ko da hadisin a bukari yake ko a muslim yake wasu za su ce wannan hadisin da ne domin dan me zama zaka yaya wani zai ce ya dan wani abu yana wa kuma manzo yaya Allah zai dauki zai dauki wata ibada ya ce yana wannan ibada saboda ma'aikata saboda haka wannan hadisin da ne to amma ba bukari yake ba ba musulmi yake ba ba ma hadisi bane qur'ani a qur'ani ko babu hadisi saboda haka lamarin ma'aikata da girma yake saboda haka lamar tsarin da cikin gajiya da girma yake da rike take dauke da wannan abu mai madara saboda girman salati ba idan aka ce ka yi salati ba kai ta kai kai wa ba a yi salati ba sai da ka ce Allahumma salli haka ba ka ce yanzu da zan ce mata ki kai alwala za ka dauko da ka ba alwala ka ta ki kai sallah in kana alwala za ka ce Allahu akbar sai ka ba kai sadaka za ka fi da abin da ya sauka ka aljihu ka kai duk abin da na ce ka yi na ibada taki za ka yi ka yi amma idan na ce ka yi wa annabi salati ba za ki za ka yi ka yi ba za ka ce Allahumma salli Allahumma salli haka ke shi cewa kake Allah kai da ka san shi duka masa salati ba da kanka bane za ka yi wannan salati kai da ka san shi yi masa salati an ce ne yin salati ba zan iya salati ba kai da ka san shi ka masa salati saboda haka babu wani da ya wuce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba babu wani wanda yake wa ma'aikin salati Allah ne ya ce ya ce inna da shi ne yake salati saboda idan kai kake yi da aka ce ki salati to ka yi mana ne ta kace Allahumma Allah ta yi to saboda haka wannan dariƙa tana kunshe da salati wannan dariƙa tana kunshe da istighfari istighfarin da ke cinye zunubai kamar yadda wuta take cinye kirare wanda kuma wannan istighfari kana yi wa kanka ne wanda idan kana yin dariƙa ta tijariya akalla kullum za ka nema wa kanka gafara ɗari biyu da talatin dari biyu da talatin zunuban ma da kake a ranar kowace rana ya wuce dari biyu da talatin ne mukaddara cewa duk istigbari guda ɗaya zai kawar da zunubi ɗaya to zunuban da kake yi a rana duk ranar ya wuce zunubi dari biyu da talatin ne eh wanda za ka zo ka samu yana zunubi sama da ɗari ko sama da ɗari biyu din nan ba ba yawa a cikin al'umma kullum a ce ya yi zunubi sama da ɗari to zunuban da kake a kullum ɗin ma ya wuce ɗari biyu da talatin ne wanda in muka kaddara cewa duk istighfari ɗaya zai kawar da zunubi kwaya ɗaya alhali istighfari guda ɗaya zai kawar da zunubai su kuma gaba to saboda haka maulana shi ibrahim ya fi cewa النصيحة لكم يا إخوان وتمسكوا طريقة وتمسكوا طريقة الشجاع طريقة مع ذي الفضل والرضوان أرسلت بالسنة والقرآن شيء بان شباب وتنسيها جسد كفوء أخوانا وإن النسيحة إذا شكوى كوريكي طريقة تاغ ولم شكاة الشجاع saboda tarika ce ta tsantsan fadara sannan kuma tarika ce ta yardar Allah da zarar ka shiga cikin wannan tarika Allah ya yarda da kai sannan tarika ce wacce wacce aka assasa ta da Qur'ani da hadisi babu wani abu a cikin tarikar tijaniya wanda ba Qur'ani bane yake a yi babu wani abu a cikin tarikar tijaniya wanda ba hadisi ba manzo bane yake a yi shi babu domin idan la ila illa Allah ba ya cikin Qur'ani menene ke cikin Qur'ani idan la ila illa Allah bai zama musulunci ba menene ne zama ko musulunci idan yi wa annabi salati baya cikin Qur'ani menene a cikin Qur'ani saboda Qur'ani bai ambaci wani abu cikin ambaton da yayi wa salati annabi ba domin haka ne za ka ga ya ayyuha allazina amanu ku 87 a cikin Qur'ani duk a farkon aya suka ko banda ya ayyuhal ladina amanu na salati a tsakiyar aya ta domin haka ne ambaton salati a cikin qur'ani daban yake da ambaton sauran abubuwa na qur'ani duk ayoyin qur'ani ya ayyuhal ladina amanu ka duba farkon aya da ka amma wannan a tsakiyar aya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi tukuna ta ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima domin haka matasa kar a rubuce ku kan ku zo ku ba ta lokacin ku a banza ku zo ku shiga sahun maulan mu shek ahmad tijani ku zo ku shiga ayarin maulan mu shek ibrahim ya a yi wannan tafiya tare da ku tafiya ta soyayyar ma'aiki tafiya ta gegen ma'aiki tafiya ta ambaton allah duk irin lokacin da kake ciki don ta kai ta anan saboda a lokaci ya kuri salamu alaikum
Thank you.